السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمركم شركيا قوم رانا laraba kamar takwas kenan ko ko bakwai ga watan rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku kalandar nasara kuma kamar tara ga watan biyu dubu biyu da ashirin da biyu kamar da aka saba a ranar irin wannan muna karatu wannan littafi ne barka na tufatul maudu'i da ahkamil maudu'i sannan ka babban malami ibn qayyim ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wanda malami ne da Allah ya wada zuwa shekarar hijira na da ɗari bakwai da hamsin da ɗaya wannan shi ne darasinmu na saba'in da biyar sannan muna cikin ko mun fara baji na goma sha bakwai في أطوار ابن آدم من وقت كونه نطفة إلى استقراره في الجنة أو النار game da matakai da ɗan adam ya mutu daga wannan matakin sai wannan matakin daga wannan sai wannan tun daga kasancewar ɗan adam dugon mani a mahaifa wanda daga nan ne har yi wata tara ila tafirari ila aljanna har zuwa tabbatuwar shi a aljanna Allah ya sa muna ciki awin nari ko kuma tabbatuwar shi a wuta Allah madaukin sarki ya tsare mu domin kammala ayi da ya kawo wanda su ne tusul akala da gaba ɗaya na zancen da zai saboda sun tattare sun tattaru akan bayanan da yake so ya kawo ko kaso mai yawa na waɗannan matakai ayoyin da ke cikin suratul mu'minun aya ta goma sha biyu sha uku sha hudu sha biyar da kuma sha shida bal har ma da ta sha bakwai da muka karo wa na fada fada fana fauka kun saba a karo shi to za mu tashi tarihi da shi ma da ke nuna tsakin yayi game da waɗannan ayoyi da ya kawo yadda bismillahir rahmanir rahim fattau abu subhanahu zikra ahwani ibn adam dan Allah madaukin sarki ya gane ambatan halaye da yanayi da ɗan adam ke biyowa kafin ya zo inda yake kabla kaunihi nutfatan wannan yanayi da hali da ɗan adam ke zama kafin ma shi ɗan adam ɗin ya zama dugon mani kafin ya zama dugon mani to kaga sai da ya zama tabo wala fat fanafanal insana min sulalatin min tin to kuma kafin ya zama sulala min tin sai da ya zama tura sai da ya zama turbaya da ya zama turbaya shi ne ya zama asinu shi ne sulalatu misi sannan ya zama hamadin masnun sannan ya zama salsalin kalbabba wannan duka akan annabi adam alaihi salam to daga nan ne aka yi annabi adam daga nan kuma sai tun da shi annabi adam yana da wannan yanayi to duk wani da ko wata zuriya za ta fito a wannan zatso ita ma tana da wancan yanayi to daga nan kuma sai samuwar dan adam sai ta koma tugon mani shine sai ke sun maja annahu nutfatan fi qararin maki can min sulalatin min tin halittar annabi adam daga babu shi zuwa samuwar shi sannan sun maja annahu nutfatan fi qararin maki ya'yan da jikoki ila qiyamis sa'a to yace sai Allah ya gabe ambatan halaye da yanayi na dan adam kabla kaunihi nutfatan kafin ma shi dan adam ne ya zama dugon mani bal turaba kai Allah yayi bayani tun dan adam na turbaya wa ma'a da ruwa ila shine ba'si yawmil qiyama ko yawmil qiyama har zuwa lokacin da za a tashe shi a ranar kiyama idan ina da ba kowa bane da ya san Allah ba da ba zai girman kai ba ba zai jiki da kai ba ba zai yi wani abu na sabon Allah ba ma sai dai abin da ba da sabon zaniya suke nan kuma in har yin ba zai maza maza yi ba to har zuwa lokacin da za a tashe shi a ranar alkiyama fa awwalu marati bi khalqihi annahu sulalatan min tin farkon mataki na halittar shi dan adam shine ya fara daga tsantsar tabo kamar yadda wani tambaya ne yake nuna an kuce rigi a yin alkurani da ga halittar annabi adam an yi shi ne daga turbaya to ita wannan turbaya ita ce sai da ta bi matakai hudu ke san lokaci ke a faɗi wannan wani lokaci a faɗi wannan duka dai manufar da yake farko dai da za a halitta annabi adam garin kasar aka fara dibowa shine annabi yake cewa kowane kuma hadisin da alhamun turmidi da abu da alhamun suna hanbar masu tafitar kuma hadisi ne sai kamar yadda mala albani yake faɗi ya sa hashi kenan da Allah ya tashi halittar shi da turba ya ka ɗigo nau'in ko irin turbaya jangargari tako barci jigawar ƙasa rairayi sai yashi in ka je wajen manoma za su faɗa maka nau'i nau'i na ƙasa ko to duk wani nau'i da manomi zai faɗa maka sai da aka ɗigo irin wannan nau'in to sannan idan ka je wajen masana ƙasa da masana zuwa su archaeologist kenan ka je wajen su ka tambaye su su gaya maka yanayin kasa kamar ka je wajen masu masana gona za su faɗa maka geographers za su faɗa maka yan archaeology yan geology to duk ka samu masana da suka kware a yanayi na fuskar kasa na gwargwadon yadda suke iya amfana idan ka je wajen masu hada-hadar ma'adanai wani kasan ma take da ma'adinin ya zan zai gani kuma tana da suna kuma tana da yanayi to dukkan wannan nau'i na kasa sai da Allah ya dan sassa ku kamar ka ce a cibo gongo daya a can gongo daya a can gongo daya a can a haɓa gida a tada rabin buhu da aka haɗa wannan nau'i na kasa gaba ɗaya sai aka cakuɗa shi aka cakuɗa shi sai aka ɗiba ko sai aka jika wannan kasar yanzu kaga an fara daga turbaya to sai aka je mataki na gaba shi ne aka samu ita wannan kasa aka zuba ta a dawo wani bawo ya ka an taya mata ruwa tashin farko ruwa ya fi kasar yawa shi ne tsin kenan shi ne sulalar kan min tsin tsantsar abin nan tabo to shi kenan kasar na shanye ruwa tana shanye ruwa warin kasar na canzawa yanayinta na canzawa tana wani bashi-bashi tana wani wari-wari shi ne hama'in masnun ta je mataki na uku kenan to daga nan Allah ya banta wannan ƙasar ta tsotsa ruwan kaf ta gama warin ya bi iska ta bushe ta daskare ta zama salisalin kalfakar to daga wannan sassan ne sai aka gutsara da ya kai daga adama ne to shi yasa ƴaƴan in kai mu'amala da su sadakalar su ke komawa zuwa ga kamanceceniya da yanayin kasa da ake da ita wani idan kai mu'amala da shi burji ne burji ba dai a kwanta da wani abu ba sai dai ka faɗi ka ci burji ne ba abin da ya dame in ka sa fararen kayan duk nan dai muka yi tafiya zai lalata maka su ina ganin wani da mutunci a jiki ma lalace ka zo ka da wani suke mu'amala ka tafi da burji in ka ga ya fara kwantaluwa da damina sai ya fara shuka wake kaga ba masa rake ba masara bare tana ya gama rani wani kuma abin nan ne hancin kare ne sai mu ruwan fara zai fi kama da tubus amma in kai shuka sati biyu kamar jiya da biyu to wani kuma ga shi nan baina baina shi wani yin aka yi dawa a amfana in aka yi masara a yi asara da mutane wanda nan muke yi in ka ba shi ajiyar magana to sai lafiya ba zai faɗa ma kowa ba amma da ka ba shi ajiyar kwandana to ka ji ta an gama labarin in wani nau'i na kasa a mutane akwai mai irin wannan nau'i duka saboda daga nan aka yi to annabi adam shi ne duwa innan matakai shi yasa mana yace wa awwalu marati bi khalqihi annahu sulalatun min tin santar tabo thumma ba'da zalika sulalatan min ma'in mahi daga nan kuma sai mutum ya zama tsantsar wani ruwa ne abin nan abin nan mahin wulatantacce duban mani kenan alam nakhluqukum min ma'in mahin alake ba mu halicce ku ai mu ne muka halice ku daga wani ruwa wulakantacce to me na fasa ne kyauta na wani malami ya wuce ta wajen wani sarki sai bai gaishe ki ba sarki ya ce a je a kira shi kar maka da baka danna wani yace na san ka yace baka san ko ni waye ba shi ma da bai san dan girman kai ba yace a akar ma ranka ya dace ni ko na san ka in karanta qur'ani kuma in ce ban san ka ba ai ban yi adalci ba yace to ni waye yace kai ma ummahin ne yace ma ummahin yace lalle wannan ka ci mutunci na yace to tunda na fahimci kai na Allah ne yaman addu'a yaman addu'a yace to jama'a daga hannu aka daga hannu yace Allah ya ba sarki kun yin kashi kullun ya je bari ana sa a yi lafiya ba dan da kai kariyar ka dan talakawa karama kallahu ba amin ba yace to ba amin ba ya wuce sarki kwana uku bai kashi ba sai kar aka gano malami aka zo cikin sarki ya ran ba zuwa bada wani kayan ya ma san da roba sam ne yake shi ne aka zo aka roƙi malam ya kan yanzu ita kai mai addu'a a ce amin Allah ya ba sarki ikon yin kashi amin magada annabawa kaga magada annabawa daga nan kana ta sama magada annabawa to sai a ranar zargi ya kashi sai zargi ya gano eh malamin ta yi gaskiya ya ce na san ce ce na ka sani ce alam na halittum min ma'in bari ni anan na san ka yasa da yadda kaga mutum anan yake amma ka zaga wani kan bai taka kasa za ka yi mutum daga tsantsar wani ruwa wulakantacce wa hiya nutfatul lati ustullat min jami'il badan shi wannan ma'un mai ruwa wulakantacce shine dubban mani wanda aka tatso shi daga gaba ɗayan ciki daga gaba ɗayan ciki shi yasa ba ka rasa wannan abu na ƙwayar gadon halitta na uwa da uba a cikin ɗa ba ya fi layi a rasa sai dai ba za a ce irin na likita cewa ce inda shi dole a gada a Allah zai iya hanyoyin da za a iya gadon gobe suna da yawa sai ga wani lokaci a yi kamanceceniya su shakal ko su sura ko su sadi'a ko kuma a dai wani abu to haka aka tuma mani ya fito ne daga kowane bangare na jiki fatan kusu kazalika arba'in na yawa wannan tugun mani haka zai zauna cikin mahaifa har kwana arba'in wata ɗaya da kwana goma ثم يقلب الله تلك النطفة التي سلت علقة daga nan sai Allah madaukakin sarki ya juya wancan dugun mani wanda aka taso shi daga kowane bangare na jiki yadda ya juya ke zama alaƙatar gudan jini wa iya kina atun sauda'u min dare shi ne wani baƙin yanki na jini yanki ne haka baƙi to daga shi ɗuga mani a haka kwana arba'in kwana arba'in kawai sai ya juyi sai ya duhu sai ya baƙi kamar ɗugan abin nan gudan jini haka yanka dabba za ka rika ganin ire-iren wannan dan dunkulan jini haka to haka ne zama dan baki kiran da shi dan karami fatan kudu ka zalika arba'ina yawma kufra sai ka ga wannan dubban jini ya zauna a wannan yanayi na kwana arba'in kuma yusayyiru Allahu mudghatan sannan Allah madaukakin sarki ya juyar da wannan gudan jini zuwa tsokan nama wani ya kirra ato lahin shine yankan tsokan nama kamar wanda ya yi girki da bata duka sa hannu ka ɗauka ka tattaune ba arba'in na yau ma kwana arba'in wa iya hada tsauru wa fi hada tsauri to kaga a wannan matakin to kaddaru a azabuhu a lokacin ne za a fitar da gaban mutum za a fitar da gwargwadon gaban mutum nan ce gwargwado nan ba zai zama kailiya ba sai dai na kailiya a lokacin ne za a zuwa ce to a fitar da gamban yatsu a lokacin ne za a ce to yan tsirara ko dogaye yan gajeru ko dogaye yan tsirara ko masu kauri kowane a lokacin za a fitar da shi a cikakku ko tauyayyu masu nakasa duk a lokacin za a fitar sannan wa suratu za a fitar da surar mutum in ya fito ya za a rika gane shi kila baki kila fari kila wankan tarwata kila gajere kila kyakkyawa kila baina baina kila mummuna kila kaza kila kaza duk a lokacin za a fitar da yanayin yadda kunnin shi zai zama za ga kunnin wani kamar na mutum biyu wani kuma kamar na rabin mutane duk wani kuma fankace Allah ya hore mata abu ta a lokacin za a fitar sannan wa shakluhu za a fitar da shakali nan ce shakal suka ce a shaklu shine abinda yake za a iya gani na zahiri yana kama da sura idan ita sura tana haɗa abinda siffa ta zahiri da siffa ta ɓoye misali yanzu sai ga mu wani dogo amma yanzu ba za ka iya fitar da wata siffa ta gaba ɗaya ba ka ce duk inda aka samu dogo za ka shi ne hakuri ne to in ba a sa ba kafin ka gama maganar za ka ga wani tsantsale ne shi kuma kamar tare saboda samun rashin hakuri da irin wannan siffofin a ce hakuri juriya kyauta amana yafiya su suna shiga ne cikin suwar saboda wata siffa ce wanda ba za ka yi cewa da ka ga mutum da ke wannan na da ita ba sai kun dan taka sai kun dan yi mu'amala sai kun dan kai kun komo to amma idan ka ce shakan shine yanayi na zahiri kawai kama ce ya kuduwar shi za su zama ya hancin shi zai zama ya idan shi zai zama ya fuskar shi za ta zama da'ira ce ko mai faɗi a tsaye ko du'a a kwance ko doguwa ce a tsaye yaya bakin shi zai zama ya daidai shi zai zama ya wuyan shi zai zama ya ya tsin shi da wani duk a lokacin za a fitar kuma kaga wannan yana nuni da cewa shi Allah ba kamar yadda kamfanoni ke yin kaya ba yanzu kamfanin suka samu wani shef suka fitar na cewa za su rika yin wani cokali kaga da wannan shef din sai cokali ke yadda da inda in naka ya fada cikin na wasu sai dai kawai ku shahada kowa ya ɗauki wani amma ba za ka yi gana ka ba to Allah tun da yake bai taɓa mutum kowa aka zo za a yi ba cewa za a yi ba to ai muna da samfun a wuri kaza buga a kowa aka zo naki za a yi mashi malaiku ce Allah ɗan yatsun a ce ku ne dogaye eh ku ne masa kaita wani ka gan su sharfa sharfa in ka ɗiga wasu sharfa sharfa ƴan sirara wasu ‘yan gudun-gudun tika-tika, wasu ‘yan gudun-gudun ‘yan sirara. Idan aka ce ka duba kafafuwan mutane, ka samo mutum biyu da kumbunin su iri ɗaya, an ba ka bakar wahala. Za ka sha mamaki, za a iya daidai a kowane yatsa sai a yatsa ɗaya. Shi ka gwanda ya zance ya sha daban. To haka Allah ke abin shi, kuma ya yi haka ne zai nuna shi shi ne mai halitta, wanda ba shi ba kuma shi halittacce ne. shi halittacce ne. To za a kaddara shaklu wa hay'atuhu da yanayi wasu ka ce hay'a ita ce ababe na gabbai wanda za su iya ɗaukar wani yanayi da za su iya zuwa ka gwada. Kamar ka ce misali da'ira ta ido, kamar ka ce da'ira ta kumba da masu kama da su, musamman wanda suke da mai kama da shi a jikin mutum. kamar misali a ce ba in ka ga wannan abun akwai wani iri kamar abubuwa da suke da guda biyu ko uku ko fiye da haka kamar yan yatsu to sai ma da yake wa kulifa an yi sabani fi awwali ma ya tashakkaru wa yakhluqu min abadi ko fi awwali ma ya tashakkaru wa yakhluqu min abadi malamai sun kai sun komo sun tattauna wai a cikin mutum ne ake fara samarwa lokacin da kake cika wata hudu a cikin mahaifiyar aka zo za a kera shi za a fitar da shakali wai me za a fara fitarwa idan ka je ka samu kamfanonin waya za ka faɗa maka abin da suke fara daurawa abu kaza za a fara in ka je ka samu kamfanonin mashin kamfanonin mota jirgin sama roba da waye duk kayan da ake za su faɗa maka abin da suke fara da shi to shi ne malamai suka ce to shi kuma wai dan adam wai lokacin da ya zo wata hutun nan mala'iku suka shigo cikin wani za a fara ginawa a cikin shi wa yukhlaku min azadi kuma wani ake fara halitta daga gaban shi malaki wannan bayanin da kake samun shi da fatin gaske a cikin at-tibyan fi ayman al-qur'an littafi ne na shi ibn al-qayyim ya yi wannan bayanin shafi na ɗari biyar da hamsin da biyar zuwa ɗari biyar da ashirin da biyar zuwa ɗari biyar da ashirin da takwas. Kana ka'iduna wasu masu magana daga cikin malamai suka ce huwa al-qalbu zuciyar mutum za a fara ginawa ita za a fara martabawa dukkan yadda dalilin ka je dukkan dalilin sai ka yin kamar suna da gaskiya ba zuciya fa ita ce mutum ba wa qala akharuna wasu kuma da wanda ke innahu dimahu kwakwalwa ce kwakwalwa za a fara yin dorawa na ka gina ta daga nan sai ka dora komai komai ya zai ga tafiya komai ya zai tafiya har a gama ranka ba da gina komai da komai wa qala akharuna wasu kuma suka ce huwal kalidu hanta za a fara ginawa hanta ita za a fara ginawa lokacin da mala'ika ya zo ai dan adam ya gama arba'in ku arba'in ta farko yana dugon mani arba'in ta biyu yana dugon jini arba'in ta uku yana gudan tsoka sai ta wannan gudan tsokar ita ce za a sa wa kashi a fitar da kai a fitar da ciki a fitar da waye to wai shine a waɗannan ababen da za a fitar wasu da ke zuciya za a fara shata inda take daga nan sai a ci gaba da aiki ko kuma a kwakwalwa za a fara wakala afaruna inna wani kabin a hanta da ita za a fara wakala afaruna wasu kuma suka ce fiqaru baha kashin gadon baya wannan kashin na baya wanda ke ce mashi adabu sana an ce daga kan shi ma mutum zai fara farfadowa bayan mutum ya rijistige a lokacin da mala'ika ya yi busar kaho na cewa a tashi nafkatun nashar ko sai ga daga kaburbura ya faru na min al'ajida fi sira'a ka annahum jaradun muntai yadda da kan fara ga daga mutane na kabari na tsagewa suna fitowa da sauri da sauri har shi ne malamai na harshe suke cewa in ka ga Allah ya ce al-qubur to ana maganar kaburbura ne a daidai lokacin da na cikin kabarin ba za su fito ba ba a lokacin za su fito ba a duk inda ka dace al-jadad wanda jam'in shi al'adilatu tana maganar fitar gawon wani daga kabarin ne a daidai lokacin ko kan zancen. To shi kenan wasu suka ce kashin baya. Fahimtar da arbabu da kaunin awwal ma'abuta zancen farko suka kafa hujja suka ce da annar kalba ko da uru wal asasul ladhi huwa ma'adinu da hararatul gariyya. Ai ita zuciya ita ce gaba mafi muhimmanci a cikin mutum kuma ita ce ginshiki wanda a kanta ne alhararatul gharibiyya a kanta ne gaba ɗaya rayuwar ke ginuwa a kai allazi huwa murakkabul hayat wanda daga zuciya ne ake samun haɓaka ta rayuwa in zuciya ta tabu to shi ke da ga lalura ta faru yanzu ko tsayawa sai daga wannan bugawa ka duba hikima ta Allah tana buga su nan a minti saba'in ko saba'in da nan ko sittin da nan ko ko mun manta ko wallahi da gwamnatin tarayya ta samu da dole mu haɗe duk buga ne naira ɗaya a da an tara kuɗin a ranci in ba haka ba a tsayar da bugawa daga headquarter daga sakatariya za a tsayar irin mitar zamanin nan ko idan ka gana wuta ta ɗauki kaga ku duba yadda Allah ya sa ya ba mu inda shi mun gama yadda da shi ba zai mana haka haka ba an ba saba bane ba amma na kai mitar da tushen na hannun gonarki ba zai ka rika shekawa ba ko ka ce wata kare ya kasa saboda sai dai ka ce wap sun sai da kai to da za ta je da bugawa na takan biyar takan goma uwa uba minti ɗaya matsala ta fara a cikin mutum su shi sa malaman ta suka ce ka ga zuciya ita ake fara ginawa saboda a kanta ne madarul hayati yake ومركب الآيات فوجب أن يكون هو المقدم هو المقدم آه هو المقدم في الخلق ذاك شيء كماتا يزما نفرقو أهلتا وانا أفرقو شيء كماتا أقباتر أهلتا قالوا سكتين وقد أخبر المشرحون malamai da suka san kashi da jikin mutum wanda su ne ‘yan anatomy su ne musharri'u nan ci anatomy kenan wanda ya san kasusuwa da kokon kai da suwaye shi ko a likitancin nan wajen ya fi kwarewa su ne aka samu sun suka kaji akan wannan fahimta akwai malaman addini su suka fara tattaunawa a kai da aka za ka samu likitoci na zamani su ne ‘yan anatomy suka ce e su suna ga a cikin mutum zuciya ke fara samarwa. Saboda mai wakar akbaral murashihuna, a mene kawai da bayan wakar akbaral murashihuna annahu wajen nufin Yusufa. Abin da yasa suka faɗa haka shine a leƙe su sun samu a cikin wani dugon mani da bai wuce kwana arba'in ba, inda kamalin ikali lokacin da yake dab da cika kwana arba'in sai da zai canza ya koma gudan jini sun samu wata nukuratan sauya a gwada sai ne da na'ura ke wani ɗan tuko ne ɗan baki haka suka samu sai suka ce kaga wannan tugon bakin kenan tun mutum na tugon fani an riga an fita zuce shi dukan zai zama dugon gudan jini zuciya sai ka daga tsara girma amma a kanta za a yi ginin an gama samun fuloti ko an gama samun injin mutum wannan yana anatomy yana anatomy haka haka suka tafi wa to yanzu ta ka duba ba ya da su shekara ɗari bakwai da hamsin da ɗaya in yanzu wani yake yana magana ya ce kaji da jami'a yi to ka gamo jami'ar kuma ka zo ya ci ka gyara ka zo ya ci gyara don nan gaba za mu je inda likitocin da da farko ba su yadda ba za ka ji ibn al-qayyim yana tattauna maka bakwai da yaro dan wata takwas a ciki da dan wata tara da mas'alar ciki ya zama shekaru ko gomanni likitoci su ce sam sun ba a yi daga ba sun sun sallama sun sallama shi ya suka kwalkwalo cewa ba a so mace ta haihu cikin tana da wata takwas in ma haka ne gara ta haihu da ta haifi bakwai malamai da ga suna zayyano hamshakan malamai kamar yana zuwa almasuru da su waye waye manya-manyan malamai a tabi'u tabi'i tabawul atba duk bakwai ne amma sun zama hamshakan malamai amma ce ka kawo ɗan wata takwas wanda ka haife shi a wata takwas kuma yana nan daren dam an ba ka a sanatin da kusan ba zai yi ba haka ne gama rayuwar shi ba lafiya a gashe ba mai a gashe ba wani da ga likitoci suna gaba a ba a kusan yadda ba daga ƙarshe kuma dai sai suka sallama karatun haka yake wasan da man kada inna hujjima wanda suka ce kuma kwakwalwa ita ake fara ginawa a cikin mutum sun kafa hujja suka ce bi annab jimaga domin ita kwakwalwa min alhayawani in an koma wajen zuba kwaɗarin nan halittar dabbobi huwa al'uduwar ra'isi min al'insani ita ce kwakwalwa ita ce gaba mafi muhimmanci in an kwatanta da mutum nan akwai masanin da ke cewa lokacin da ɗan adam ya zama ya shiga mahaifa da lokacin da ɗigon mali ya shiga mahaifar dabba yanayin su ɗaya inda za a fara shan bambam lokacin gina shi da suka ce in dabba ce inda ya dabba na da zuciya amma amfanin da zuciya ke wa dabba bai kai amfanin da kwakwalwarta ke mata ba suka ce kenan ita dabba mafi muhimmanci a wajenta shine kwakwalwa ba zuciya ba to ita dabba zuciya kwakwalwarta za a fara ginawa suka ce sai suka yi kiyasi suka ce to kaga tunda kwakwalwa ita ce mafi muhimmanci a jikin dabba to ai kenan kwakwalwa ita ce mafi muhimmanci a jikin ɗan adam ka ce saboda ne sai su ce maka saboda da in an haifi ɗan mutum da zuciya zuciya ba za ta miki amfani ba kamar yadda ta dabba ba ta miki amfani amma ana haihuwar mutum kwakwalwar za ta fara mashi amfani kamar yadda dabba kwakwalwar za ta fara mata amfani sai suka yi kiyasi sai sai abin kai da ya je daga ƙarshe har wannan maganar ya haɗa ya ce har da kiyasi ya ce wa huwa majma'ul hawasi kuma ita wannan kwakwalwar ita ce mahaɗar hawa in an ce alhawas su ne wasu gabbai guda biyar a jikin mutum da ake samun ilimi da su duk wani abu da ɗan adam zai sani a duniya ta hanyoyin waɗannan abubuwa guda biyar ne kaga akwai albasu shi ne gani yanzu akwai abin da gani ne sai ka gani yanzu aka ce menene launin ganyen bishiyan nan idan ka tambaye makaho zai ce to ai ni ga shi ban gani ban gani kaga ilimin ya kuce mai kai ko kana waza sai ka ce kore sannan akwai asamu na biyu shine ji na uku akwai ashammu abin nan shaƙa aka zo misali aka aje turare aka aje man gyada aka aje zoɓo kuma kai kayi wanka za ka fita masallacin juma'a aka ce zaɓa ɗaya ko a duhu ne in ka shi na nan ka jin ka zuwa da kule goyi ka ce ba wannan ba ne wannan ba ta riga za in ka ji nan kuma yana kan yin man gyada ka ce wannan sai na dawo za su ko mai ko gana in ka shirya da ce yau sai ka ɗauki wannan ko da ne ka daddala shi kaga da hanci ne ba ka ilimin abu na hudu shine azzauku ɗanɗano da harshe in za ga da taki yuriya da taki da mata ke kunshi da gishiri da siga duk farare ne in ba ya sa ba da za a nike su a zuba a roba za ka iya gane menene ba amma in ka je ka ɗanɗana ba kaddara da ce ba shi amfani wannan wannan gishiri ne wannan kai shi wajen tukunyar miya in ka daddara wannan ka ji siga ne wannan ka ce a shiga da shi wajen shayi wannan kuma in ka daddara ka ce a kawai mata daga abu ya tashi zai masa amfani in kuma ka ji taki ne ka ce to wannan Allah kai mu damina dan kanan to ya yake ka to sannan na biyar shine ashururu tabawa a ciki shi ne haka da yake ce kaga ɗan da'irar harin nan to da gwamnati ce ce mana nan wurin ba za mu iya biyan harajin ba yanzu misali da za a zo kana neman abin nan ɗinka wayarka ko mu ce kana neman gilas ɗinka ko kana neman takalminka a duhu da za ka sa kamar ke ta tattaba ka tattabawa za ka taɓa takalminka juya shi ka shafa ba za gane shi ba ne amma a duhun kana kai hannu ka ce ga shi nan in ka taɓa na kusa da cikin wannan ba ma hadisi ba ne nan wurin wani sinadar yake rike Allah kada ya san tare da Allah ya wanda samu ya ilimi to haka sauran jiki ma yana za a zo da kankara na jika maka a jiki zaka ce ina jin haka da wani makeri zai da zaro karfe ke manna ma za ka yi Allah to kaga ana samun ilimi da shigo to suka ce dukkanin gaban nan guda biyar da gani da ji da shaka da hanci da ɗanɗanawa da harshe da ji da jiki to duka suna karɓar sako ne daga kwakwalwa duka daga kwakwalwa ne to suka ce to kuma waɗannan hawa ɗin ana haihuwar yaro zai fara amfani da su a irin matakin to kenan kwakwalwa ake fara ginawa a daidai lokacin yaro bai da bukatar zuciya kawai da kana buga jini ana cewa da komowa ta akuya ma haka take yi amma ka sai ta akuya za ta je shekara sha biyu ne ka jan ce ta kai ta firamare a sai da ta ba ce ta rika yanka ban da ma ta wuce yanka wannan dai haka suka ce suka ce ruwa majmu'ul hawan shine ita kwakwalwa ita ce matattarar gaban da ake samun ilimi da su wa annal amra al-muhtassa bil hayawan wal hiss wal harakat al-iradiyya kuma ce bantaccen al'amari a wajen dabbobi shine al-hissu in an taba su su ji wal harakatul iradiya sai kuma su yi motsi yadda suke so yaro ma bai wuce haka ba na ga gidan da ke ci sanye da ne da ta ihu ko ya kalli da zaje da ne ke ta ihu sannan idan aka taba shi ya ji wa aslu zalika min al-dimal duka wa'annan abadan suna zuwa ne daga kwakwalwa wa minhu yanbashi daga kwakwalwa ne wannan ayyukan ke tasowa وإذا كان الخاص بالحيوان هو الحس والحركة الإرادية إذن كيف تنتهى الأمر أو جنسك ونشين موتي وكما جي إن أنت بدل تكما موتي وأن أكيش دمدي وكان أنا هذا الهلوي كما ولن يزمى daga waccan gaba ce ta kwakwalwa to kana huwa al-muqaddama fil ijadi wat tanwini to kenan wannan na nuni kwakwalwa ita aka fara samarwa kuma ita aka fara ginawa abin da yake so yake kenan kaga wannan fahimta ce kasu ko ba da maka lokaci ba haka ba ne dan kai in ka kare ta ce ko ba ka da iyaki irin wannan da za a kawo yace na uku wa tajja man kana innahu al waɗanda suka ce hanta ake fara ginawa a jikin mutum hanta ake fara ginawa bi annahu al-udwu alladhi minhu an-numu wal iktiza alladhi bihi qiwamul hayawan suka ce a a ai shi mutum hanta ake fara ginawa me yasa saboda ita hanta huwa al-udwu alladhi minhu an-numu daga hanta ne shi ke girma yanzu abincin da mutum zai ci ai kaga aikin hanta ne ko ma'aikatar ta ce a tace a tantance a ware mai amfani a ware mara amfani a ware mai amfani yanzu yanzu a ware mai amfani na yau da kullum a ware mai amfani da dogon zango duka mutum ba duk yana ta yi dindimin shi ana ke mana wannan aiki ya za ka ke to in ka ci abinci karfa kwanta akalla ka samu wasu yan mintoci kana ko ka ɗauko littafin ka duba in za ka kalla ko labaru ne ko wani wa'azi a talabishin duka kalla ko kuma ku ko hira ce ku yi amma kana gama cin abincin ka tauraya hannu shi ke da kaje kai ba ba faɗa to suka ce hantar ka za ta gama aiki kwanakin ka ba su kare ba sai a samu lalura amma in ka dan bada wannan lokacin hanta ta riga ta yi sauran ayyuka shi yasa masana na musulunci ƙwararrun likitocin musulunci suke ba da shawarar in ka zo cin abinci ka rika ci da hannu kamar da muka ce wannan tafin hannun Allah ta ɗan sirrin da ke nan na kaɗai sun sirrin da ya ajiye na ka ko tamfin ma za mu jin jiki yake ina ganin kaje ka dabba na maji kafa da biyar sai na tsuntsaye su ma nan ne ba za su yanke ke ba amma ka taba da bayan hannu za su yanke ke ka duba ajiyar Allah to shi za ka in ka zuka abinci ka ci da nan kana taba abinci da nan ka lura da kyau in ka ci abinci da cokali ka rage da safe za a iya ci amma in ka ci da hannu ka rage zai ya yi kafin da safe za ka yi haka kwanda ya lalace to da annan muna ko wani sinadari duk wancin da kai yana nan to da kana taba abincin yanzu ka fara zuba mashi sinadaran da in ya shiga ciki za a zuba a ajin farko sannan a matsa da shi gaba sannan har a narka har hanta sai aikin da a ware mai amfani na yanzu da mara amfani mai amfani na gajeren zango mai amfani na dogon zango to kana yi ka rage wa hanta aiki abincin na shiga yanzu firamare za a saka abincin ya gama wani a bayan ka da cokali firamare wanda ya fara nazari ma gida ita ba ba to ka rike ne in wanda ya ci abinci da cokali ake cewa ya yi minti hamsin kafin ya yi bacci wanda ya ci da hannu minti talatin ma zai yi bacci saboda taba abincin kawai ka rage aiki ka rage aiki kuma yana da ya kawo tarihin wani magabaci da ke ci da cokali a kawai dai galibu ne ya zo na koma baya sai a saka cokali kuma kaga cokali bai gaya maka abubuwa fa da yawa yanzu inda zafi cokali bai faɗa maka almurin haka dai nake sabarin jami'a sai an haɗu in ka kai baki da kana sadaki kana toyi a bango saman hannu ne fa kana sabga yadda nan wadanda zafi kanka za ka kana rana ko amma kana yayya wakan da ne kadan kadan wanda an dai zo mana tanadi kwarai da gaske da haka yake cewa ita wannan gaba ta hanta da annahu al-udhu alladhi minhu an-numu daga gare shi ne jiki ko gabbai suke ginuwa walitta za alladhi bihi siwamul hayawan kuma daga gare shi ne cin abinci ke yiwuwa wanda yake kiwon hanta za ga zai sha'awar abinci in hantar lafiyar ta lau to za yi sha'awar abincin za a ci abincin kuma za ta taimaka wajen narka abincin kuma za a za a abin nan za a abincin zai yi amfani to sai suka ce a to ai da an haifi mutum zai fara cin abinci ko kai kuma ma ai da an haifi mutum ai zai fara girma ne da an haifi mutum. To kenan ɓangaren da ke da kula da cin abinci da girma shi ya fi kamata a fara ginawa a cikin ɗan adam. Ba ku zo suna dalili ba. wallahi suna da dalili kalu suka ce fa nizamu tabi'i tsari na tabi'a na gina jikin dan adam ya tabi an yakuna awwala mutakawwin ko mutakawwan alkalim ya dace ya zama abu na farko da zai ginu a jikin dan adam shine alkalim hanta ce ta farko da Allah zai fara ginawa thummal qalb sannan sai ne sai zuciya thumma dimahu da banan sai kwakwalwa wannan a masu ra'ayin cewa an tace sai kuma suka koma suka hukunta yan baya da anna awwala faslil hayawan huwa nunu domin abu na farko a tsarin dabbobi shine girman jiki ana haihuwar za ta fara girma walaysa bihi fi hadha alwaqti haja ila ila hissi dabba a lokacin ba ta da buƙatar wani abu wai nan an taba ta kai ba ta da buƙatar shi wala ila harakatin iradiyya ko ba ta da buƙatar wani motsi da ake da nufi to mai ruwan ma karamar dabba mai ruwan karamin haihuwa da wannan da yana gudu a abdul manzalatin nabat domin shi dan adam a shi abin haihuwa dabba ko dan adam yana matsayi ne yana da kamanceceniya ne kamar tsire-tsire fala hajata bihi hina idin ila ghairin nuhuri duk tsiro na tsirowa yanzu ba maganar ya rika motsi ba ne ba maganar a taba shi ba ne ya ci abin da yake da bukata shi ne ya girma da suka ce dabbobi ma da 'ya'yan mutane haka to wani bangare ne ke kula da wannan shine hanta saboda ai ai ai nan ne abin nan din shi nan ne harkar abinci take wale hada inda ma tasiru lahu quwwatul hiss wal irada inda ta'alluqin nafsi bihi suka ce ai daga nan ne ai wani hada saboda haka ne na mata siru na kuku wasu da karfi ne ga a jikin shi tana yiwuwa ne ko ta samu wani irada da nufi a ce ya yi wani abu ya san me inda ta'allukin nafsiri lokacin da rayuwa ko lokacin da girma ya rike shi lokacin da ya kara girma wa zalika fi saurin rabi'i min aswari ta khaliqihi wannan zai faru ne a mataki na hudu daga matakan halittar mutum fakan za mu ji wani mataki ne fakan awwal al'aza ya halkan fihi wa alatu to da haka ne bangare ko gaba ta farko da ake fara halitta daga gaban mutum su ne sinadaran girma na'urar da ke taimakawa a girma shine bangaren kabi wa zalika da kabi wannan hanta kenan wanda zai sha hada hu arbabu tashrihi abinda masana gaggabban mutum suka sani dan anatomy kenan hatta innahum muttafiquna alai kai ma da yake kai har ma sun yi ittifaki duk inda masana jinin jiki ko gaban dan adam suke sun haɗu akan cewa annahu awwalu ma yatabayyanu fi khalqi jisatil hayawani abu na farko da ke fara bayyana a sidin halittar cikin dabba har mutum fa nan salatu liqatin mutaqariba ba'du amin ba'di suka ce lokacin da dugon bani ya shiga ciki yayi wannan kwanaki arba'in su a matsayin su na kwararru da suka leka da na'ura sai suka ga wasu bakaken dige-dige guda uku wannan na kusa da wannan wannan na kusa da wannan yace ya tawahhamu anna arasamul kabir ko yutawahamu anna arasamul kalbi wal kalbi wal jima suka ce su a iya sakan su a iya tsammanin su zane ne da Allah ya na inda za a gina hanta kaga sun fara kawa da shine ra'ayi da zuciya da kwakwalwa sun mai zadu bazu halin bazin bukudan alam fida da ayyamin hamdi ai kaga ya ce digo ne guda uku kusan kusa da wannan da wannan da wannan daga nan sai su fara nisa da juna alam tida da ayyamin hamli gwargwadon nisa da ƙaruwar kwanakin cikin ba hada da kadaru wannan gwargwadon wanda zai inda musharrihina haka yake a wajen masana cikin ɗan adam ko kashiya cikin ɗan adam fa amma ayyu hadihin nika fi akadam to da yake ta amma dangane da a cikin gabancin uku da kwakwalwa da hanta da da zuciya da kwakwalwa amma a ce wane ne ya fi daɗewa kenan wane ake fara yi wa asbahu wane ne yake rigayar sauran falaita indahum dalilun illa al-akhlaq wal aula wal qiyas su kansu wayannan malaman anatomy din ba su da wani dalili wanda suka dogara da shi cewa wancan dugo guda uku muna ruga dugon da aka fara yi sannan wannan sannan wannan ba su da wannan masalar gaba daya illan akalau sai dai kawai wanda ya fi cancanta wal aula da wanda ya fi dacewa wal kiyasu da kuma wanda ana kiyasi shi ne ana ce wanda wa alam Allah da shi ne masani a kamar da yake ba matsala ce mu'akkada a takaitan mu yake akwai abu abu sai bar wa Allah al'amara ya da me ya fara da me ya fara Allah wa alam amma dai dukkanin waɗannan gabai guda uku a jikin mutum kam suna da matukar muhimmanci ba wanda za iya rayuwa ba tare da shi ba ita sun faslun wani fasalin sun masu kaddam mafasilu a zai daga nan sai a kaddara gaban jikin mutum nan ce mafasi mahaɗar kashi da kashi dan adam da aka yi shi yana da wajen gaban sakari wuri san guda ɗari guda cikin ɗan adam yana girma wasu na haɗewa sadda ya kammala ya zama babban mutum cikakken mutum zai zama yana da gabbai ɗari uku da sittin a kyauta a kyauta to daga nan sai a kaddara gabban shi wa iwamu a kaddara kashin jiki shi ya kashi shi zai zama wani iri zai zama wani ƙarfi wani yanayi ya kaza ya kaza wa uruqihi a kaddara jijiyoyi har jijiya a ranar da ce malaika da ka taro su a fitar da zubin su malam wa asabihi da bargon shi a ta bargo da ke cikin kashin duk a ranar da ta samar da shi wa yushakku lahu sam'u wal basar wal famu a ranar ne za a tsaga ji za a tsaga gani shi za a tsaga baki shi wa yuktaku halku kuma a ranar ne za a huda makomarai shi da ba ko wani mutum da gaske wata wata a dole a dole shi yasa mu shi kanki Allah da ya kai matuka wajen wannan bayanin da kanki ya ba mu kai idan ya fahimci ba za mu yaba ba fa tabarakallahu ahsanul khaliqina kai sai mu da muka kware wajen iya halitta to sai a fitar da wa'annan gabbai wa yufsaku halqu sai a tsaga makogwaro sai a tsaga makogoro haka tun daga rana an fara cewa ce wannan ba za a yi hijima a nuna kallon wani mutum wai irin gwanayen nan ne wajen lissafi sai ke za ka rufe cin mudu daidai kullum a cikin shekara hamsin wato yin hada masarar za ka san cewa eh akwai matsala shi ne da ya zo wata gaba yake cewa wannan fa kai kadai ne ba kwaɗa sauran ba kai kadai kai kadai shi da yake cewa wani zai ce wai yana da dariyar hannu ce ka yi lissafi abin da kake ci ba wani dariyar hannu ga hannun suke zandare ana to kawai sai a fitar da makoshi ba da an kana ranka bayan ya kasance da a dole fayurar kabu fihin lisan sai a gina bakin harshen mutum a lokacin ne za a gina harshen mutum wa yukhattatu shakalu a lokacin ne za a zana yanayin harshen girma faɗi tsawo kauri duk za a fitar wa suratu da yadda surar harshen za ta zama wa yuksa iwamuhu lahama wa yuksa iwamuhu lahama kuma a ranar ne za a lulli da kashin shi da nama wa yurbatu ba'daha ila ba'din ahkama rafi kuma a kulla tashin jikin da sashi ahkama rafi kulli mafi kyau wa akawahu kulli mafi karfi yanzu aka ce misali ka kama yatsan mutum da nan da nan ka cire dan wasu yan igiyoyi ne kawai yan jijiyoyi sai wannan fatar ta sama amma ba ka yi ba karamin aiki ba kuwa to haka ne kyautata abu wa huwa al-asru alladhi kana fi wannan shine daurin da Allah ya faɗa a cikin suratul insan nahnu khalaqnahu Allah ce wallahi mu muka halicci mutane wa shaddadna asrarhum muka kai mafura wajen iya kulla sassan jikinsu. Wanda ce da mun ga dama za mu canza mai wani kanan amma haka mun ga dama. Wa min hul isaru alladhi yurbatu bihi wa min hul asiru. daga nan aka samo kalmar al-isaru abin dauri wanda ce wani wata igiya wa minhul asiru kuma daga nan ne aka samo fursunan yaki da ake daurewa ta mau a gidan yari yace kada Imam Ahmad Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa haddathana Rawu ibn abin nan Ubada haddathana Abu Hilal haddathana Sabit an Safwana ibn Mahraj qala kana nabiyullahi Dawud alayhi salam annabi Allah Dawud ya kasance idan zakara azaban lahi ta kallat awsaduhu ma yumsikuha illa al-asr annabi Allah Dawud idan ya tuna azabar Allah ita cewa akwai ranar da wasu ko wuta za a wurga su ya tuna musiba da zafi da kuna irin dauda ta kalla da ausanu kawai sai gaban shi sai su sai ma yusiku ha inda la'asar wallahi ba abin da ke rike gaban sai wancan daurin na asali da Allah yi amma bai ta haka da hannun shi kawai sai ya ga wuyan kan shi ya faɗo hannu ya fice kafa ta gutsare ta faɗa rami ba amma saboda saurin da aka yi za ka ji mutum ya ce wallahi in ka taba da tsina ba na ci amma da za ka kama kamar ka tuge ba za ka iya ka kafa Allah ya kyautata mutum ya ce fa idza zakara rahmatallahi raja'at idan annabi dauda kuma ya ce na irin rahamar da Allah ya yi tanadi ga masu imani ko sai ka fanta dawo su ya ji su gafe ku sun dawo sun haɗe ya tuna azaba ya tsorata ya tuna rahama ya sa kauna ya sa rai yanzu kenan bari ya ci gaba da iya abin da zai iya na bautar Allah ya kauce wa sabo to ga ga ya haɗu da Allah da ji lafiya yana da sai mun da kana sai mu tashi fasali ya ɗauko maganar wancan hamshakin likita kokora wanda mun maganar shi a can baya سبحانك اللهم وبحمدك وعليكم السلام ورحمة الله eh akwai na eh kwarai kwarai na eh wannan akwai wani malami yake cewa wato wai wani ya tsaya zaɓen siyasa ya faɗi ko mutum ya rasa wani abu har ya rika damuwa cike da jimacin zaɓe kusan ku miliyan nawa ne suka shiga cikin mahaifiya ku miliyan uku ne suke ta miliyan ko ashirin da wani abu ko to aka yi sa a kai kadai ka ci zaɓe to da kuma kayan da ya yi wannan Allah ya zaɓo mutum kaɗai ka wuto kariya ce iri-iri Allah ya ba mutum har ya zo duniya duk wani abu da mutum zai rasa to karami ne a kan gatan da aka yi mashi yanzu to na kuma ko musulmi da muka zo kuma aka sake mana gatan da ba iri shi ne aka ga musulmi kaga bai kamata mutum ya rika jin wani abu ba to sannan mutum ya kafi yadda tsarin ginin halittar yake za ka san cewa Allah kawai ne shi ne Allah ɗaya mutum ya sallama domin wancan miliyon da suka shiga da Allah ya ga dama duk sai a aike su kuma ya san san masa arziki ba ma shi ne bai ga dama ba a ya nuna mana zai iya bai ga dama ba ne to da kana ke to wai me yasa ba Allah bai bari an haife su duka ba za ka wani ya ce a'a a yi mahaifar ce ba za ta sauki ba a'a an aka bari aka rika wannan haihuwa a sati ke ma Najeriya ta shiga duk wannan amsar ba ta yi ba a amsar ita ce kawai bai ga dama ba amma in ya ga dama to shi ya san arzikin kowa na nan to da ka irin wani na baron da su nuna mutum girma da cikar ikon Allah kuma za su ƙara wa mutum imani shi yasa yana daga abu mafi ban mamaki ka samu likita ko wanda ya karanta kimiyya musamman mai alaka da halittar ɗan adam ko ma dabba ce ko kuma yana kafirci wannan mutumin ko lahira aka je aka kai shi wutar can kasa Allah ya kara dan shi ya ga duk wani abu da zai sa ya imani ya gani duk wani abu ya gani amma kuma wai ya fito ya ci gaba da cewa Allah uku ne ya ci gaba da cewa ba Allah ya ci gaba da cewa ba lahira ya ci gaba da cewa musulunci ƙarya ne girman asarar wannan ta girmama saboda duk wani abu na uzuri an bashi ya karanta ya ga cikin adadin ne yake duk yadda yake tsammani Allah ya saba in ka samu likitoci akwai wanda suka taɓa ittifaki zai mutu mun ce kawo labarin wani a turai ina ga a Germany yan uwan suka zo suka cike fom ya yi jinya wajen shekaru bai warke ba suka cike fom shi ma ya cike kawai a bashi magani ya mutu bai san maganin mutuwa za su bashi ba shi aka ɗigo kwayoyi wanda kawai aka ce likitocin nos na sun in an bashi ya sha kawai a bar wurin sai yamma a dawo suka bashi da safe kawai suka tafi ana tsammanin minti talatin zai mutu aka ja kofa a karfi kawai suka dawo suka gan shi bai saka samun sauki ba irin na rana yana gefen gado suna shigowa ya tashi ce da an da irin maganin nasin nan inda ake ba ba ce irin ba a karo iri Allah kenan wani kuma za a gana ta tare daya gwamna ne shugaban kasa ne minista ne a ruga asibitin da ya fi kowane kawai sai za su sauke tuta a fadar gwamnati ko ga ya wuce kanan dai ba da mutuwa suka bashi wani a rayu suka bashi to da aka kenan mu sai duwa inna yadda aka yi da wani na abubuwan dan shi yasa wani farma da ya kawo wannan badar dan mutum ya san asalin shi ya ƙara godewa Allah ya ƙara sallama wa Allah kuma ya ƙara imani da Allah don mutum ya fahimci wannan to zai ci ribar karatun da ya koda na boko ne in ya kasa cin wannan riba to karatun da ya zai amfani ba ya biya ne ko da wayan a banza ya yi haddar dare a rubutu wallahi ya samu daji wa alaikum assalam na eh eh zai aiki Eh wannan matsala ce ta lafiya don ba da mun tattauna ta da fadin gaske idan kwayar halittar na ubangi aka ɗiba aka haɗa da kwayar halittar ita matar da aka ɗaura masa aure sannan da sharaɗin inda za a zuba ba wani abu bane ne rai kana ce a ce a zuba a mahaifar jaki ko mahaifar doki ko mahaifar waye ko mahaifar wata mata ta daban a ce aka zuba a wata na'ura sai da aka ɗan na sati biyu sati uku wata biyu wata uku sai aka dawo da shi cikin ita mahaifiyar sai dan ta haifa ɗan shi in ta haifa ɗan shi amma a ɗiba a kai cikin wata mata ta daban wanda ba matar shi shi ne ma malamin suke ba ma a yadda ba ba a yadda ba ina da suke cewa akwai littafi guda da wani malami ya likita ne na musulunci a tafadul anabi aka suke ce mai wani littafi da biyu ko da ina ina da littafi a tafadul anabi irin wannan 'ya'yan da ake yayiwa malamin musulunci sun ce in dai a waje dan ma za a yi tafi ila ai shi mani shi ma ba zai iya haihuwa ba ko a roƙo na wancan suka ce ba yadda ba to dole cewa aka yi dole dole sai yayin waye da alumai ya shawa a kima su kai sai ka canza ayar ai ka bacce yadda aka raba hudun nan ka bacce a hudun kawai in ko ka ce a zama uku to za a shiga uku kuwa ai wani ba zai haihu ba kuma kila ya zama shi alkhairi wanda suka yi ba da gingimu ake tsayin dai ka damu da 'ya'yan kullum hankalinka na can na can ba shi kuma da bai aihu ba shi kuma hankalin shi ma duk ya kai saboda bai aihu ba kowa dai a wahala ya inna ka daga daga sanadi kamar to da haka matsala ce da aka abin nan ina kamar zai tattauna wani abu mai kama da wannan a nan gaba in su za mu dan kara bayani gaskiya na kan lafiya da kan dikishin lafiya da kan dikishin lafiya